إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na ranar lahadi a nan masallacin alhaji muhammad indimi a damboa road cikin garin maiduguri ta jihar borno a yau sha biyu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan 8 miladiya ta 2010 a wannan majalisi mai albarka inda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surat ibrahim alaihi salam to kafin mu je ga ayoyin da zamu ji a karatunsu sannan kuma mu fassara su bakin gwargwado akwai tambayoyi guda biyu da zamu ansa tambaya ta farko tambaya ce da ta zo daga agadas wani bawan allah yake tambaya game da kashe-kashen tauhidi ya ce ya ji wani yana cewa kashe-kashen tauhidi din nan guda uku tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat ce ya ji wani malami ya ce ibnu taymiya ne ya kirkiro su saboda haka bid'a ce babu wani kashe-kashen tauhidi guda uku ce tauhidi guda ɗaya ne to shine yake so a yi masa bayani dangane da maganar shi wannan malami to babu shakka akwai wasu fadar irin wannan magana shi ma gani yayi wani ya riga ya fada shi ma ya kwaikwaye shi akwai yan bid'a da suka rasa abin da za su kama na ahlus sunna sun bincika sun bincika babu abin da za a zargi ahlus sunna da shi an duba ba a samu ahlus sunna yana shirka ko yana daure shirka gindi ba ba a samu ahlus sunna yana daure bid'a gindi ba to sai a yi ta neman kuma menene za a kama shi da shi na laifi to wanda ya rasa abin da zai kama komai ma sai kira shi laifi to shi yasa sai suka ce ai ibnu taymiya shi ya kirkiro kasa tauhidi gida uku tauhidul ar-rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat to idan ka duba za a ga cewa wannan bayanai da ibnu taymiya yayi na cewa tauhidi akwai tauhidin da yake magana akan ayyukan Allah akwai inda Allah ya magana akan ayyukansa halittar sama da ƙasa da halittar ɗan adam da saukar da ruwa da rayawa da kashewa da azartawa da talautawa waɗannan duk ayyuka ne nawa ayyukan Allah shi kaɗai babu wani wanda zai yi da'awar shi yake shi ya halicci sama ko shi ya halicci ƙasa ko shi ya halicci teku ko shi ya halicci duwatsu ko shi ya halicci mutane da aljan babu wani wanda yake bugar kirji ya ce shi wannan to ka yadda cewa waɗannan aikin ayyukan Allah ne su shi kadai wannan shine tauhidul rububiyya wannan gaskiya ne ko ƙarya ne akwai wanda zai ce ƙarya ne abin da aka faɗa to haka nan a bauta wa Allah shi kadai shi kadai ya cancanta a yi masa dukkan wani nau'i na bauta Allah shi kadai za a yi wa sallah ba za ka yi wani sallah ba Allah shi kadai za ka roƙa da addu'a ba za ka yi addu'a kana roƙon wani ba maimakon ka kira Allah ka kira wani kana roƙonsa Allah ake yi wa addu'a haka nan yanka dan Allah ake yi ba za ka yi yanka dan wani ba haka nan dawafi ba za ka yi dawafi dan wani ba haka nan sa'ayi ba za ka yi sa'ayi dan wani ba waɗannan duk ayyukan ibada ne ba za ka karkatar da su zuwa ga wani bawan Allah wani bawa ba ba, ba Allah ba wannan maganar gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce to shi kira ita ce tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada kadai ta Allah ta fuskar bauta wannan ta sha bamban da wancan ko ba ta sha bamban ba ta sha bamban maganar Allah yayi sama yayi kasa yayi ni yayi ka yayi duniya gaba daya yake kashewa yake raya wannan wata magana ce da maganar ka bauta wa Allah shi kadai kada ka hada wani da shi wannan wata magana ce daban sannan maganar Allah yana da sifofi na kamala masu tsarki wanda suka fi kamala sama da kowace sifa Allah mai ji ne mai gani ne Allah mai iko ne a bisa dukkan komai waɗannan sifofi ne na ubangiji Allah rayayye ne wannan sifa ce ta ubangiji kuma duk wata sifa ta ubangiji ta tattari kamala ta fi sifa ta mahluki ba a hada kwatanta sifar wani mahluki da sifar Allah in an ce Allah yana ji to ba irin jin mu ba yana gani to ba irin ganin mu ba yana da iko to ba irin ikon mu ba yana da mulki ba irin mulkin mu ba yana da rai ba irin rayuwar mu ba yana da ilimi ba irin namu ba nashi ya fi namu ba ma a kiyasta ba a ma gwadawa saboda haka kaga waɗannan su ne sifofi na kamala ka yadda Allah yana da waɗannan sifofi wannan shine tauhidul asma'i was sifat wannan gaskiya ne ko ba gaskiya bane to menene abun kushewa anan akwai wani abun kushewa anan ka ce an yi bid'a alqur'ani bai zo da waɗannan duka ba in ka karanta fatiha alhamdulillah rabbil alamin zuwa ƙarshe za ka duk ta haɗo waɗannan tauhidin gaba ɗaya da zarar ka buɗe alqur'ani farkon abin da ake koyawa yaro kenan suratul fatiha in mutum ya shiga musulunci farkon abinda za a fara koya masa alkur'ani kenan suratul fatiha ta kunshi dukkan waɗannan nau'uka na tauhidi shi yasa mu aka kira ta ummul kitab saboda duk abinda alkur'ani yazo yana karantarwa kenan to menene a ciki na bid'a kirawo shi da aka yi da suna tauhidul rububiyya ko kirawo shi wancan da aka yi tauhidul uluhiyya wannan tauhidul asma'i sifat wannan shine yasa ya zama bid'a to shikenan mu mun janye sunan kai ba shi suna mu ji me za ka kira abu mu mun janye namu mu ba mu ce sai ka kira shi da rububiyya ba in ka ga dama ka ce tauhidul rabbaniyya ko ka ce tauhidul wahdaniyya ko ka ce tauhidul awsaf awsafillahi ta'ala ba za mu ja da kai ba tunda dai abinda ake nufi dai shi din ne dai wannan ake nufi in ka ce tauhidul ilahiyya ko uluhiyya ko tauhidul ibada duk dai ma'anar ɗaya ce ma'anar dai guda ɗaya ce saboda haka kamar ka faɗi wata magana ce da yarurruka daban-daban in aka fassara da wannan yaren ita ce dai in aka fassara da wancan yaren ita ce dai saboda haka mu anan ba rigima ake akan sai ka kira shi da wannan sunan ba in ka ga dama sake masa suna kai in kana jin ibnu taymiya ke kirkiro sunan to kai sake ba shi na sunan ka ba shi sunan kai da kake ganin ya kamata kuma dole ka yadda akwai bambanci tsakanin tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya kafirai duk sun yadda da tauhidul uluhi da rububiyya annabi ya zo ya samu laraba sun yadda da tauhidul rububiyya qul man al ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun قل من رب السماوات من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله فانا تسحرون to kaga waɗannan tambayoyi ne qur'ani ya jero kuma duk Allah ya ce za su ce Allah ne waye yake da ƙasa gaba ɗaya ƙasa gaba ɗaya duniya gaba ɗaya ta waye ne za su ce ta Allah ce ce to ba za ku yi tuntuni ba ba za ku yi tunani ba waye yake da sammai bakwai gaba ɗaya waye ya mallaki al'arshi mai girma za su ce Allah hasa ya kuluna lillah za su ce na Allah ne kul afala tattaqun to ba za ku yi takawa ba ba za ku ji tsoron Allah ba shi kul man bi yadihi malakutu kulli shay wane ne mulkin komai yake a hannunsa wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi shi ke baka mafaka amma shi ba neman mafaka gun kowa za su ce na Allah ne Allah shi ke da wannan kul fa anna tusharun to ina ake tafiya da hankalinku ashe kaga duk sun yarda da akwai akwai wannan man khalaqa la yaquluna Allah wa ya halitta man khalaqa samawati wal arda yaquluna Allah wa yake azabta ku za su ce Allah ne wa yake muku ruwa za su ce Allah ne amma wannan ya sa sun zama musulmi sun zama muminai haka ba zama muminai ba saboda wannan ashe kaga akwai wannan nau'in na tauhidi wanda ba zai sa dan ka yarda da shi kawai ka zama musulmi ba sai ka yarda cewa Allah shi kadai za a bauta wa to anan ne aka yi ta kafirza da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da, da kafirai saboda su sun ce ba za su yarda a ce abun bautar Allah abun bauta guda ɗaya bane a ja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab a ce yanzu Allah abin da za a bauta guda ɗaya ne tak su suna mamakin wannan ashe kaga an yi rigima da su ne a ɓangaren bauta bautar Allah shi kadai a kore dukkan wani abokin tarayya da gare shi ana aka yi rigima da su amma ba a yi rigima da su a bangaren tauhid al-rububiyya ba ashe kaga wannan ba shine wannan ba haka nan sai sunan sunayen Allah da sifofinsa Allah ya faɗi yana da su yana yana yana da sunaye masu kyau walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau ku roƙe shi da su ashe kaga yana da sunaye dole mumini ka yadda da sunayen Allah ka yadda kuma sunayen Allah mafiya kyau ne wanda ba bai yadda da wannan ba ko yake da tantama akan wani sunan Allah kaga wannan ba bai cika wannan tauhidin ba kaga kafirai Allah ya ce wa hum yakfuruna birrahman suna kafircewa Allah mai rahama wato suna kafircewa wannan sunan arrahman saboda kaga ashe akwai tauhidul asma' was sifat tauhidin da yake magana akan kadaita Allah wajen sunayensa da sifofinsa to kuma cewa ibn taymiya shine farkon wanda ya kirkiro wannan kashe-kashen na farko dai alkur'ani ya zo ya nuna akwai waɗannan kashe-kashen guda uku saboda kaga magana cewa wani ya kirkiro su ma duk bata so ba sai dai in zaka ce Allah ne ya kirkiro to kuma sai ka faɗa mu akwai su alkur'ani alkur'ani ya zo da wannan in kana rigima ne akan suna to da mu ba magana akan su mu akan haqa'iq muke magana akwai abin ko babu shi sannan gabanin ibnu taymiya akwai malamai da suka yi rubutu akan tauhidi sun kawo wannan kashe-kashen uku in ka duba littafin al-ibana na abu abdullah abdullahi ibn batta al-ukhduri wannan malamin ya rasu hijira tana 387 387 wato a cikin karni ya hudu a cikin littafin ibana sai da ya magana kashe-kashen nan guda uku duka ya ce akwai tauhidun rabbaniya akwai tauhidun wahdaniya ya ce kuma akwai tauhidun sifat ba su ne tauhidun rububiyya uluhiyya asma sifat ba suna ne kawai ya shabu wannan kuma suna wani abu ne daban kana iya kiran shi da wani suna inda ya har makasudin guda ɗaya za ka shi kansu ibn taymiya din almajirin sa ibn qayyim wani guri za su ce tauhidul توحيد العبادة توحيد العلم والاعتقاد لكم توحيد القصد والإرادة تسك توحيد العلم والاعتقاد شيني أبدا إيش في توحيد أسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات سيكون توحيد القصد والإرادة شيني توحيد العبادة واللوكة تسوتي التوحيد العلمي لكم التوحيد العملي التوحيد العلمي شيء abin da ya shafi ka san sifofin Allah ka san ayyukan Allah at-tauhid al-amali kuma ka bauta Allah shi kadai saboda ka su kansu sukan faɗi sunayen daban-daban wannan ko baya cutarwa abinda dai ake so ka fahimci akwai wannan akwai wannan akwai wannan wannan shine abin da ake so ka fahimta yadda mai nahawu zai ce maka magana a larabci ta kasu ila ismin wa fi'lin wa harf ya ce maka magana ta larabci ta kasu gida uku akwai suna akwai fi'ili akwai harafi akwai wanda ya taba fitowa yake dan malamin nawa ya zama dan bid'a ko da ya kashe kashe amma inda za a tambayi laraba farko su ba su iya ba su san wannan kashe kashen ba amma akwai shi yana nan saboda kusantar da abin a ilimance kamar yadda zaka zo ka dauki littattafai na fiqhu kaga ana maganar sunnonin sallah ko sunnonin alwala farillanta mustahabbanta wannan akwai shi ko babu amma lokacin da manzo Allah yake koyar da sahabbai yana cewa abu kaza farillan sallah ne abu kaza sunnonin sallah ne mustahabban sallah ne amma malamai bayan sun yi bincike na kalailai cewa sun bi abin keke da keke daki daki sun iya kaiwa ga cewa ai abin akwai kaza kanan akwai kaza kenan akwai kaza kenan saboda haka kaga babu wanda ya taba fitowa ya ce malamai tunda har suka ce akwai sunnoni akwai farillai akwai mustahabbai sun yi bid'a babu wanda ya taba faɗar haka saboda kaga magana ce an rasa me za a kama komai ma sai a kama don haka mu yanzu ba muna rikici bane akan sunayen ka je ba ka je kaka yadda da sunayen ka dai yadda cewa akwai wannan nau'in na tauhidi akwai wannan nau'in akwai wannan nau'in kai kuma ba shi sunan da kake so kar ka tsaya kai rigima da wani akan suna ka ce sai kuma ba ibnu taymiya ya fara ba kamar yadda na gaya muku ibnu batta wannan malami ne a karni na hudu ya rayu ya ya rasu a ƙarshen karni na hudu shekara 387 ibnu taymiya ya shaida su 728 ka duba tsakanin su akwai akwai wajen shekara 300 da wani abu ko 200 da wani abu tsakanin su kuma gashi nan shi ba rubuta kuma littafin al-ibana na ibnu batta yana nan ajiye yana nan ana karantawa haka nan ibnu manda muhammad ibnu ishaq ibnu yahya ibnu manda ya rasu shekarar hijira 395 shi ma a cikin littafin sa at-tauhid yana da kitabut tauhid shi ma ya kawo wannan kashe-kashen tsakaninsa da ibnu taymiya ta zara ce mai yawa to ashe kaga magana cewa wai waɗannan su suka fara kawai an rasa me za a me za a jefe su da shi ne na aibi magana ce wacce ba ta ilimi ba magana ce ta jahilai ba ta malamai ba sai tambaya ta biyu yake cewa shin har tsawon wani lokaci ne za a iya yin lattin raba gadon mamaci shin mamaci yakan cutu a kabari sakamakon raba gadon sakamakon raba shi raba gadonsa da wuri ko kuma raba gadonsa da wuri to na farko a shi lokacin da za a ɗauka ana raban gado bai da bai da wani lokaci kayyadajje a shari'a saboda ka san gadon iri-iri wani nashi raban gadon watakila a zama ɗaya ma sai a gama rabawa yan tsummokarai ne ya bari da wasu yan kwabbai da ba ba wahala za su sha ba wani ma bai bar wani abin a zo a gani ba wani ma ana raba gadon ana ba magada suna rike na ban maka saboda ba ba abin da za a samu a ciki wani kuma ya haɗa duniya kafin ma a gama haɗo kan kuɗin wani tashi hankali ana cikin rabon wannan sai a ji wani wani wani account ya bayyana kuma ana cikin rabon wannan sai a ji akwai wasu gidaje a wuri kaza to kaga wannan dole a ɗau lokaci saboda ka babu wani lokaci da aka ajiye a shari'ance aka ce gashi iya lokaci kaza lalle lalle a ga an gama ana dai so a gaggauta kowa a bashi haƙƙinsa ya je ya ci gaba da da juyawa shi kuma mamaci wanda ya bar duniya da zara ya bar duniya dukiya ba tashi bace dukiya ta zama ta magada ba a cewa dukiyarsa shi yanzu ba dukiyarsa ba ce dukiyar waɗanda za su ci gadon ta ce don haka shi yanzu abinda za a je a tambaye shi ne za a tambaye shi duka duk da ba shi ya cinye duka ba amma kuma duka ɗin nan sai an sata sai an tambaye shi duk waɗannan kuɗaɗen da yanzu da ake can ana ta raban su sai an tambaye shi shi kuma a kabari a abin nan a gaban ubangiji wa an malihi min aina kasabahu wa fi ma anfaqahu ta ya ka same shi ina ka kashe ta ya ka kashe shi saboda haka in mutum ya yi alkhairi da dukiyarsa a nan shi kenan in ya je kabari zai fara ganin amfanin in ya je lahira zai ga tilin amfanin abin da ya yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya qulu ibn adam mali mali fa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita annabi ya ce dan adam yana kururuwa ko da yaushe kuɗi na dukiyata kadara ta kamfani na kaza na kaza na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hal laka min malika shin akwai wani abu da kake mallakar ka ne a cikin dukiyarka in ba abu uku ba abinda ka ci ya rufe ta kasayar wannan shine rabanka sai kuma abinda ka sa na sutura sai kuma abinda ka bada sadaka wanda shi kuma shine zai dore shi zai zarci au tasaddaqta fa amdaita saboda ka waɗannan abubuwa su ne su ne rabanka a cikin dukiyarka amma bayan ka mutu kuma dukiya ta zama ta magada duk da cewa tabi'atuha nauyaye nauyayen da yake cikin wannan dukiya yake kan wannan dukiya kuma yana kanka shi yasa ake so ka yi wa 'ya'yanka tarbiyya na kwarai yadda in ka bar musu dukiya za su za su za su yi aikin alkhairi da ita kai ma su tuna da kai su yi sadaka saboda kai su yi waƙafi saboda kai wannan shine amfanin ka tarbiyanci ƴaƴanka su zama mutanen kwarai saboda ka koda ka mutu dukiyar ka sai ta cigaba da amfanar ka amma ba haka ba shikenan magana dukiya kuma ta zama ta wasu muna cikin surat ibrahim alaihi salam za mu tashi akan aya ta nawa 32 35 ko inda Allah yake cewa wa idkara ibrahim na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم نعم Allah ya ce wa iz qala ibrahim kuma ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ja'al hadha albalada aminan ya ubangiji ka sanya wannan gari ya zama gari ne mai aminci wa junubni wa bani ya an na'budu al-asnam ka ne san da ni da ƴaƴana daga bautar gunki rabbi innahunna adallna kathiran minan nas ya ubangiji su gumaka sun batar da mutane da yawa faman tabi'ani to wanda ya bi ni fa innahu minni wannan nawa ne wa man asani wanda kuma ya saba min fa innaka ghafurur rahim to lalle kai ne yawan gafara ne da yawan rahama Allah madaukakin sarki a nan yana tunawa larabawa Qurayshawa mushrikai waɗanda suke ta fafatawa da manzo sallallahu alaihi wasallama akan tauhidi da ya zo da shi wanda kuma tauhidin da ya zo da shi addinin annabi ibrahim ne alaihi salam su kuma suna takama da cewa su jikokin annabi ibrahim to kuna takama da ku jikokin annabi ibrahim ne to annabi ibrahim alaihi salam shine farkon wanda ya fara yada wannan addini a wannan garin naku a garin makka sai ku koma ga addinin uban da kuke takama da shi shine annabi ibrahim alaihi salam yake gaya musu cewa shi ya sanya wannan gari na makka ya zama shine farkon ɗaki da aka gina domin bautar Allah ɗakin Ka'aba farkon ɗaki da aka gina a doron ƙasa domin bautar Allah kuma Annabi Ibrahim alaihi salam wanda shine a dalilinsa wannan gari ya rayu ya zama gari ma har ya zama akwai jama'a a dalilin Annabi Ibrahim amma da ai jejin Allah ne jeji ne kawai guri ne wadin ne kwazazzabo ne gairu zari'in wanda babu shuke-shuke a gurin babu ruwa a dalilin annabi ibrahim a.s. da ya ka iyalansa gurin har gurin ya zama gari har kuma kuka zo kuka samu kanku a cikin wannan wuri to shi a karan kansa wanda ya kafa wannan gari ko kuma kuke takamar ku ƴaƴansa ne to shi a karan kansa ya ce ba ruwansa da bauta ma wani ba Allah ba to dan me ku ba za ku zo kuma ku faɗi irin maganar da ya faɗa ba kuma annabi ibrahim alaihissalam shi ne ya addu'a wannan garin ya zama gari mai zaman lafiya gari mai kwanciyar hankali garin da ba su tuntunu ba rigingimu ba tashi tashen hankula ya yi addu'a yake cewa rabbi ja'al hazal balada aminin ya ubangiji ka sanya wannan gari ya zama gari ne mai aminci gari ne da babu fitintunu babu tashi tashen hankula kuma allah maɗaukin sarki ya karɓa addu'arsa za mu ga a cikin suratul baqara Allah ce rabbi ja'al hadha baladan aminan babu alif da lam anan kuma rabbi ja'al hadha albalada aminan kaga an ƙara alif da lam hadda hadha rabbi ja'al hadha baladan aminan wannan ko rabbi ja'al hadha albalada aminan dalilin bambanci shine a lokacin abin nan a suratul baqara an kawo maganar ɗakin amma tukunna baka san wani ɗaki gani ana maganar gina shi ta gama za a ka alif da lam al'adiyya ba a nan kuma ka riga ta san wani ɗaki ne shi yasa sai aka kawo alif ta san wani gari ne akwai ka san wani gari ne a can da gari ne ake magana amma ba a gaya maka ko wani gari ba ne shi yasa ba a kawo alif da lam ba amma a nan kamar an sanar da kai wani gari ne shine garin makka shi yasa sai aka kara alif da lam wanda zai nuna maka ana magana garin makka wato ya ubangiji ka sanya wannan garin ya zama amintacce Allah madaukakin sarki ya ansa addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam garin makka ya zama gari ne amintacce babu tashi tashin hankula wato ya zan larabawa quraishawa suna da jituwa da dukkan kabilun da ke makotaka da su in za su fita fatauci za su fita fatauci zuwa yaman ko za su fita fatauci zuwa sham to sukan tafi cikin kwanciyar hankali ba tare da suna tsoron wasu su tare su su yi musu fashi ba abinda aka saba yi a wancan lokacin su sun samu yarjejeniya da haɗin kai da zaman lafiya tsakanin su da sauran ƙabilu duka don haka sai ya zan kasuwancin su yana gudana ba tare da tashi tashi hankali ba kuma su sun zauna da kowa lafiya a lokacin ba ta rigima da kowa dan sai ka tsokano rigima ne sannan rigima za ta biyo ka har gida sauraka su ba sa rikici da kowa maimakon abin da larabawa suka saba da shi a jahiliya balarabe ko kabila ba ta da wani ba ta da wata sana'a ba sa noma ba sa kasuwanci ba sa komai sai dai kawai in ana son kuɗi shine a- a je a kai hari a kai tamame ga wata kabila a kwaso dukiyoyinta a zo a ce an abin nan gobe ban an ji bukata a ce to a kai tamame ko a je a tara hanya a yi fashi mutane sun zo a kwace kayayyakin su a kakkashe su ga an kwace kayan mutum an kashe shi in an kashe shi aka zuba a samu komai a gurinsa ba kuma a yi nadama a ciji yatsa an yi asarar harsashi kafin zuwan sarki abdulaziz ai haka suke ko a abin nan kafin zuwan sarki abdulaziz uban eh, abin nan masu mulki a yanzu sai ba ba kauye ba larabe ya fake alhazai sun zo wucewa ya saki bindigarsa in ya kakkashe mutane ya je bai samu komai ba sai ya rika cizon cizon dan yatsa cewa ya asara bullet gashi ma ba abin da ya samu baya ga cewa wai ya kashe rai suka rika bautar da mutane ta haka to a jahiliya su ƙuraishawa sun yi ƙoƙarin sun bar wannan don haka ma ba su taɓa kowa ba balle su ma a ce za a taɓa su ba su je sun kai ma wani samame balle su a kawo musu kuma ko lokacin da abraha ta zo zai rushe ka'aba fita suka yi suka bar masa makka ga ta nan ka rushe saboda haka Allah ya nuna masa ƙarshen sa to wannan ita ce rayuwar larabawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a makka ba ba ta rigima da kowa sannan in bako ya shigo garin suna ga suna kokarin su ga cewa an kula da wannan bakon an kiyaye mutuncin sa har ya fita kada a bar wasu yan ta'adda su yi ta'addanci a kansa don ana tsoron kada a taba shi kuma kabilarsa wataƙila tana can akan hanya in an zo wucewa su ma su kai farmaki su ɗaukan sa kun ga lokacin da Abu Zar Abu Zar al-Ghifari ya shigo Makka lokacin yana ya zo yana binciken musulunci yana neman haduwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama kun ga lokacin da ya zo yana tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin Makka ta dau zafi a lokacin Qurayshawa waɗanda musamman shugabannin su suna cike da manzo sallallahu alaihi wasallama suna jin haushin sa sai ga wani bako da kabilar Gifar ya shigo musu yana cewa a nuna masa inda Annabi yake kaga dole za su ji haushinsa su suna son su yi maganinsa wani ma daga waje yana so ya zo ya hafta shi wato su ƙara ƙarfi kenan don haka sai suka shiga dukansa sun fara dukansa sai ga al'abbas babban manzo sallallahu alaihi wasallam abbas ibn abdul muttalib yana cikin dattawan gari ya zo nan da nan ya kwato shi ya tuttunkuɗe shi yace kuna so ku ja mana rigima ba ku ba ku san cewa fataken ku suna bi ta gaban kabilarsa ba in kuka je kuka dake shi ko wani abu ya same shi ba kwa jin kabilarsa za su rama masa mu kuma fataucin mai shiga ya shiga wani hali saboda haka sun samu wannan zaman lafiya din kuma babban abin da yasa suka samu wannan addu'ar da annabi ibrahim alaihi salam ya yi mu wannan gari rabbi ja'al hadha albalada aminan ya ubangiji ka sanya wannan gari ya zama gari ne wanda yake amintacce shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce quraisha ku zo ku shiga musulunci suke ganin in sun shiga musulunci za su rika faɗa wato za a rika kawo musu hare-hare daga daga waje suna ganin cewa in muka karɓi wannan shirya da ka zo da ita to sauran ƙabilu da ba su yarda da addinin ba za su rika kawo mana hare-hare suna kawo mana farmaki shine Allah yake gaya mana wannan cewa gashi ai Allah ya sa musu gari mai zaman lafiya wa qalu inna tabi'u al-huda ma'aka nutakhaffaf min ardina aw lam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay ce suka ce idan muka bi shirya tare da kai nutakhaffaf min arzina za a rika sace mu a kasan mu za a rika zuwa ana wato ana satar mu ana kidnapping din mu ana kashe mu Allah ya ce awalam numakkil lahum haraman amina shi ba mu ba su gari wanda yake mai hurumi ba kuma amintacce yujba ilai samaratu kulli shay wanda ake kawo masa 'ya'yan itatuwa na ko ina na kowace kowace irin kala ka je kasar maka ka ga kayan abin nan kayan itatuwa na ciye na ciye da tantance da lashe lashe iri iri na ko'ina za ka same shi a nan duk da cewa ba ana ake noma shi ba to shi ne Allah yake gaya musu cewa sun manta fa ai Allah da aka ce su bauta wa shi ne ya samar musu da wannan zaman lafiya ba su suka samu wa kansu ba awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi yakfurun Allah ce ba su gani ba mun sanya musu makka din nan ta zama guri mai alfarma kuma amintacce da babu tashin hankali da fitintunu wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim a gefan su kuma gashi nan ana ta kakkashe mutane ana ta babbige su afa bil batil yu'minun yanzu da ƙarya za su yi imani amma su kafirce wa ni'imar Allah saboda ka Allah ya musu wannan ya sanya ɗakin sa ya zama guri ne wanda yake mai aminci Allah na sha inna awwala baitin wudi'a lin-nasi ladzi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinat maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina to wa man dakhalahu kana amina shi yasa lokacin da annabi ya je fathu makka yace duk wanda ya shiga masallaci mai alfarma kada a taba shi duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan kada a taba shi a kyale duk wanda ya shiga gidan sama ya kulle kada a taba shi saboda haka ubangiji madaukakin sarki yana gaya mana annabi Ibrahim alaihi salam shi yayi wannan addu'a kuma kasar ta zama kasa ce mai aminci kuma za ka ga har yanzu duk duniya ba inda kasar da take da security irin nan duk duniya ba inda ake da security duk da lalacewar halayya ta dan adam da kin Allah da yake ta karuwa a zuciyar mutane in ka je can sai ka samu security su yafi na ko'ina to ba fa wai dan saboda sun fi kowa gwamnati bane ta fi ta kowa ko ko sun fi a'a wannan addu'a ta Annabi Ibrahim alaihi salam ita ce har yanzu take buga kuma haka za ta ci gaba har Allah ya dade kaka yace wa junubni wa bani an na'budu al-asnam ubangiji ka nisantar da ni da ƴaƴana daga bautar gunki annabi ibrahim alaihi salam yana addu'a allah ka nisantar da ni daga bautar gunki lalle wannan magana magana ce babba annabi ibrahim annabin allah ta yaya annabin allah zai bauta gunki ba zai yiwu ba ba abin da ya hada motar jirgi da abin nan hanyar jirgi da ta mota kowace ya hanyar ta annabin allah ba zai ba zai ba zai ba zai yi shirka ba ballantana ya bauta wa gunki wani sassakakken abu amma kuma gashi addu'a yake wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam ka nisantar da ni da ƴaƴana kada mu bauta gunki wanda ya kamata ya zan darasi ga kowa idan har annabi ibrahim alaihi salam wato bai bai yarda cewa shi ya hau tudun min tsira ba yana roƙon Allah ya ƙara masa sabaki ina ga ire-iren mu 'yan jagariya ta samu da muka fi kowa buƙatuwa na muga cewa muna muna muna roƙon Allah sabati cewa ya ubangiji ka ba mu sabati ka ba mu kafuwa a cikin wannan addini ka ba mu jajircewa a cikin wannan addini ka ba mu tsayuwa da kafafuwan mu a cikin wannan addini ya ubangiji kada ka karkada zukatan mu kada ka karkada imanin kada ka sa mu yi digirgiren imanin mu ballantana mu barar da shi mu muka fi kowa buƙatuwa mu riƙa yin wannan addu'a idan har annabin Allah zai ce ya ubangiji ka tsare shi yasa Ibrahim al-Tayyib yace to wane ne zai ya nutsu idan har annabin Allah bai gama nutsuwa ba faman ya'malu min ash-shirk idan kana nabiyyu Allah Ibrahim kul wajnibni wa bani an na'budu al-asnam waye kuma zai nutsu shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama yake addu'a Allahumma ya musabbital qulubi thabbit qalbi ala dinik ya Allah ne kafe zuciya ka kafar da zuciya ta akan addini ka tsayar da zuciya ta akan addini kuma aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka aka shar'anta mana a sallah ko da yake mu rika addu'a idan bin siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin a kullum a sallolin ka biyar banda na bi gudu za ka karanta wannan roƙon Allah kake ya shiryar ya shiryar da kai ba ka jin cewa kai ka shirya ba ka da buƙatar shirya a'a roƙo kake ta yi ubangiji ya ƙara kafe wato ba ka takwa a cikin wannan shirya ɗin kada ya girgiza ka saboda wani bala'i shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rika ji wa kansu tsoron munafici ibn abi abi mulaika yana cewa adraktu 30 min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq sahabbai 30 ne zamani da su kowane ɗayansu yana tsoron wa kansa munafici kowane kowane sahabi daya yana tsoron kada ya zama munafi to idan sayyidina Umar sayyidina Umar ka duba irin matsayi da Allah ya bashi da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana mai yarda da shi amma yana garzewa ya zo ya samu Huzaifa ibn al-Yaman sahibu sirri Rasulillah abokin wato sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Huzaifa ibn al-Yaman wanda Annabi yake ba shi labarin munafikai yana gaya gaya masa ya ce kaga wani kaga wani kaga wani duk munafukai ne sai da umar yakan zo gurin sai ce huzaifa atammani atammani rasulullahi min ka taba jin manzo Allah ya ya faɗi suna na cikin munafukai to yana so ya samu nutsuwa huzaifa ka taba jin manzo Allah ya ce ni ma ina cikin munafukai huzaifa ya ce ban taba ji ba wala uzakki ba'daka ahada bayan kuma wani ya sake dawo shi ma shi ma da shi ko ba shi domin ya bude wannan kofar kusan gidansa kullum su shirin da za ka samu ana layi kowa so yake a wanke shi to wata watakila wani munafikin kuma za a iya zuwa a ce an haɗa kai kaga kuma mutane ba za su ga hasken ba ya ce kai banda kai kuma kada wani ya sake zuwa ba wani kuma da zan da zan yi wa da zan yi wa shaida to shine qurra ibn muawiya yake cewa idza lam ya'manhu umar fa kaifa amanuhu ana idan umar bai amince wa kansa muna ta yaya ni ni zan ji cewa ni na nufi to haka suke ibada suna ibada amma suna tsoro a tsorace suke ibrahim al-taimi yana cewa duk sanda na na dauko ayyuka na na kwatanta su da maganganu na sai in ji tsoron kada in zama makaryaci kai in je lahira a rika cewa ka faɗi kaza amma aikin ka ya karyata ka abu kaza ka faɗi kaza a guri kaza aikin ka ya karyata ka to wannan darasi ne babba annabi ibrahim ya ce ya ubangiji ni da ƴaƴana ka tsare mu daga bautan guma haka kowane musulmi yana buƙatar tallafi da taimako na ubangiji wajen bautar ubangijinsa a nan za mu ga ya yi addu'a ga kansa ya yi addu'a ga ‘ya'yansa malamai suka ce ‘ya'yansa wasu suka ce ana nufin ‘ya'yansa annabawa saboda haka ba a samu wani annabi cikin annabawa ya taɓa bautar gunki ‘ya'yansa annabawa tunda wanda ba annabawan ba an samu waɗanda sun bauta gunki ko su ƙurai shawa ai kuma ‘ya'yansa ne amma kuma gashi suna bautar hobal suna bautar lada da uzza to suka ce a nan ana nufin ‘ya'ya wanda suke annabawa shi annabi ibrahim ana kiran shi abul anbiya uban annabawa waje allah fi yi ya fi nubuwata wal kitab allah ya sanya annabci da da da da da da littafi a cikin zurriyar annabi ibrahim alaihi salam wasu malamai suka ce a nan ana nufin ya yi addu'a ne da ‘ya'yansa duka ‘ya'yansa da ‘ya'yan ‘ya'yansa da jikokinsa da tattaɓa kunnensa da yihinsa ya musu addu'a kusan ihu ya fita ba to sai dai ubangiji maɗaukakin sarki ya anshi addu'ar akan wasu bai karɓa akan wasu dan ba sharafi ba ne kowa ya addu'a a karɓe ta duka a iya karɓa wani ɓangare a bar wani ɓangare kamar yadda annabi sallallahu kamar yadda a wani guri Allah madaukakin sarki yake cewa la yanalu ahdu zalimin yake gaya mata cewa ahdi wato abinda da abin nan abinda ne alkawari zan bayar na shugabanci to ba zai samu azzalimai ba wato aka fitar da azzalimai waɗanda suka zalunci kansu masu shirka daga cikin ƴaƴansa to haka wasu malamai suka ce anan addu'a ce yayi ta gaba daya amma Allah ya karba ta wani bangare ta wani bangare ko ba a karba ba ya ce rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas ya ubangiji gumakan nan sun batar da mutane da dama an jingina batarwa zuwa ga gumakan ba wai dan su ne suka fito suna kiran mutane kan cewa ku zo ku bace ba sai dai sun zama dalilin bacewar ta mutane samuwar su a cikin abainar jama'a ta sa mutane suka sun rika bacewa suna bautar su shi yasa aka jingina bacewar zuwa gare su sai ce faman tabi'ani fa innahu minni wanda duk ya bi fa innahu minni to yana to shine nawa wato duk wanda ya bi ni akan hanifiya wato aqida ta tauhidi aqida da babu shirka a ciki to wannan shine nawa wa man asani wanda kuma ya saba mun to yake bin aqida ta ta tauhidi fa innaka ghafurur rahim ya ubangiji tsakaninka da shi ne kai mai gafara ne mai jin kai to kaga bai ce wanda ya ni ya saba mun ya ubangiji ka shake shi ba ya ubangiji ka matse shi ya ubangiji ka azarta shi sai ce fa innaka ghafurur rahim to kaga wannan yayi kama da abinda annabi Isa alaihi salam shi ma ya faɗa in tu'azzibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in tu'azzibuhum ya ubangiji in ka azabta su fa innahum ibaduka da ban bayin ka ne abinda kaga dama zaka iya yi musu وإن تغفر لهم إن كما كغفر تامس فإنك أنت العزيز الحكيم كي غاغر بادوني من هكما هكذا كي كغفر تامس كذا بيتوش قوفر غفر سابانا النبي نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا هذا شيء gaba daya yace ya ubangiji a musu rubuce saboda in aka bar wani to in aka bar shi fajirci zai sai kuma ya tsaya da fajirci saboda mutumin da ya shekara dubu ba ɗari yana wa'azi sai yan tsirari ne suka yi imani ai dole ne ya wannan addu'a eh shekara dubu ba hamsin na shekara dubu ba ya yi ta addu'a yana kiran su ta hanyoyi daban-daban amma kuma illa qalil suka yi imani ba ma amana ma'ahu illa qalil ke ba ba wanda suka yi imani da shi sai yan kaɗan haka nan annabi Musa alaihi salam shi ma da ya ga irin yadda Fir'auna abin nasa ya kai shi da mutanensa kaga cewa rabbana mis ala amwalihim واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم اطمس على أموالهم يا أبنجي كشارب الدنيا واشدد على قلوبهم كطنن ساعة زكاة فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم بعد في إيماني بفتي كانوا نمس عذابا sai sun ga azaba mai raɗaɗi mai zafi sannan za su yi imani in lokacin da imanin kuma zai amfani su kaga ai fir'auna bai imanin ba kuma sai da ya ga azaba amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin saboda haka kaga anan annabawa guda biyu annabi ibrahim da annabi isa alaihi salam addu'o'in su sun zama suna kama da juna haka nan annabi nuhu da annabi annabi musa su ma addu'o'in su suna kama da juna kuma za ka duba duka waɗannan annabawa hudu ulul azmi ne min rusul dukkan su manya manyan annabawa ne to haka Allah yake yi cikin bayansa a samu wani mai laushi mai taushi taushin nan nasa kuma ya amfana a samu wani kuma mai tsanani tsananinsa kuma dan Allah yake yi ba tsanani ne dan an tabo shi ba ko an taka shi a tsanani yake yi dan an taba addini kowanne kuma sai ya amfani wato addinin ya amfani al'umma wani laushinsa ya amfane su wato zamansa a cikin sa zama kamar kamar madara da rika kwankwada dabi'unsa da halayensa da laushinsa kamar da suke kwankwada madara wani kuma mai zama zuciyarsa kamar dutse saboda haka ubangiji madaukin sarki ya azabtar da abokan gabansu da shi shi yasa lokacin da aka kawo asra badr bayan an gama yakin badar aka kawo ribatattun yaki wannan shine farkon yakin da aka yi a musulunci aka ribato mutane aka zo da su gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tara sahabbansa don yayi shawara kaka hukumar manzo sallallahu alaihi wasallam gwamnatin sa ba gwamnati ce ta kama kariya ba gwamnati ce ta ayi shawara ba istibdadiya ba ce ba da ke shi a cikin ta saboda haka ya kira kafansa to yanzu ga shi su wane su wane su wane su wane hatta to a abbas a lokacin an kamo shi baffan manzo sallallahu shi ma yana cikin dauraru fursunoni annabi ya tara sahabbai ce to yanzu ya zamu da shi sai da abubakar ya ce to ni ina ga ya rasulullahi wannan duk yan uwanmu ne me zai hana ba za mu karɓi fansa ba wato a biya a biya wani wasu wasu wasu wata dukiya a fanshe su da shi a sake su wataƙila nan gaba Allah maɗaukakin sarki ya shigar da musulunci zuciyarsu in yanzu ba su gane mu ba ta yi nan gaba su gane mu sai na umar me za ka ce ya rasu lallai waɗannan maƙiyan mu ne sun kore ka da kira sun fitar da kai sun yi gurin kashe ka maƙiyan Allah ne kowa ka haɗa kai ɗan uwansa ya sare masa wuya abbas ya dube shi yake qata ta rahima ka ka yanke zumuncin ka da yana cikin abdullahi bin rawaha shi kuma yace ya rasulullahi ina ka je ka samu wani daji mai duhuwa mai itatuwa kawai a danna kawai ka sawa daji wuta ka ga ga Umar din ba ga da Umar din ba sai maza Allah ya sake shi da gida sahabbai suka tattaunawa tunda an gama ba da shawarwari sai a jira kuma shugaba wacce ce yake ganin za ta fi maslaha wasu su ce ai annabi zai karbi shawara abubakar wasu ce zai karbi shawara umar wasu ce a'a ta abdullahi bin rawaha ba ai baka ga abin da suka yi mana ba wasu suka ta tattauna a junan can manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ce to wato sai da ya fito sai ya kwatanta abubakar ya ce kai abubakar misalin ta kamar misalin annabi ibrahim da annabi isa إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فمن تبعني فإنه مني ومن عساني fa innaka ghafurur rahim shi to sai na abubakar kai kama da waɗannan kai kuma umar kai kama da annabi musa rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adab kai kama da annabi nuh alaihi salam رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجد إلا فاجرا كفارا saboda kaga dukkan su ya yabe bai soki ko ɗaya daga cikin su ba amma da ƙarshe dai saboda zuciyarsa zuciya ce mai cike da rahama da tausayi sai ya karkata zuwa ga ra'ayin sayyidina abubakar shi kenan aka ce to kowa in yana dan uwa dan uwansa ya kawo kuɗi aka yanka kuɗin da za a karba ana ba da su fansa kowa a zo a yi belin ka ka kuɗi a yi belin ka ka kuɗi a yi belin ka ba fa irin na polis ba belin musulunci da wannan belin polis ai ba kuɗi ba ba ba da kuɗi ai na polis saboda haka to saboda haka wanda ba shi da dan uwa da zai ba da kuɗi a ba da fansashi sai a ce to in ya iya karatu a tara masa yaran musulmi goma ya ba su karatu ya koya musu rubutu da karatu ashe kaga musulunci ya tun farkon musulunci an ɗauki sha'anin education babban abu a ba wa yara ilimi ba karamin abu ka duba a cikin wani yanayi na yaki tashi hankali amma so ake a haɓaka sha'anin education sha'anin ilimi na to hatta waɗannan da aka kamo su ma a yi amfani da su wajen haɓaka ilimin ƴaƴanmu da haka wanda bai da bai da kuɗi ko bai da ƴan uwa da za su fanshe shi ko ba su da kuɗi to shi kenan a tara masa yara in ya iya rubutu da karatu ya kora musu ya koya yara goma sai kenan sai ya tafi to shine nan annabi isa alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim daga karshe Allah ya saukar da aya da take nuna ra'ayin sayyidina umar shine daidai a lokacin ra'ayinsa da ba a dauka ba aka ga yayi zafi alqur'ani ya sauka cewa shine daidai dan annabi sallallahu alaihi wasallama a sayyidina umar wata rana ya zo same su shi da abubakar radiyallahu ta'ala anhu suna ta kuka ya ce ya rasulullahi me me yasa ku kuka ku gaya min in zan iya kuka ni ma in in ba zan iya ba ma ni ma in kakar kukan abki au atabaka li nukaikuma suka ce ya umar ai mun kusa mu halaka saboda saba maka da muka yi Allah ya saukar da aya cikin suratul anfal ma kana nabi an yakuna lahu asra hatta yuthina fil ard turiduna arada dunya wallahu yuridu al akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum azabun azim to wannan ayar ta sa sayyidina Abubakar da manzo sallallahu alaihi wasallam suka rika kuka cewa an kusa a saukar da su ba dan dai Allah ya riga ya ce ba za a kama mutum dan ya kuskure ijtihadi ya kuskure ba da sai Allah ya saukar da azabarsa na'am
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم رب ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون نعم الله يكي سابنا الله مدوكين سركي شغبا دبامو labarin annabi ibrahim salam da kuma yadda ya kai zurriyarsa ya ajiye ta a makka lokacin tana jeji gabanin wannan akwai hadisi na abdullahi dan umar wanda yake cikin sayo muslim yake cewa abdullahi dan amr abdullahi dan amr ba dan umar ba abdullahi dan amr ibn al-as radiyallahu anhu yake cewa wata rana manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karanta fadar annabi ibrahim alaihi salam رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم فإنكم يكرن فقر النبي عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم sai manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan sai ya daga hannu yake cewa Allahumma ummati Allahumma ummati Allahumma ummati ya Allah ubangiji al'umma ya Allah al'umma ya Allah al'umma ya ga annabi Ibrahim ga shirarsa ya Allah wanda duk ya bi ni to nawa ne wanda kuma ya saba Allah kai mai gafara ne ga annabi Isa shi ma yana neman rangwame ga waɗanda suka saba shine manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yake cewa ya ubangiji ni ma al'umma ta ni ma al'umma ta ni ma al'umma ta sai fashe da kuka sai Allah ya ce da Jibril alaihi salam izhab ya Jibril ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkika yace Jibril maza ka je gurin Muhammad sallallahu alaihi wasallam uba Allah ya san da yake ciki ya san me ya ranka ba shi je ka ka tambaye shi me yasa ki kuka sai Jibril alaihi salam ya zo ya samu Aisha sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce فقال فأخبره فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال النبي يجي مسا أبن دي يجي دا أبن دي كرنكا دا كما أبن دي يجي فيشي فقال الله اذهب إلى محمد فقل له شكنا سيم جبريل يقوم يسامع النبي صلى الله عليه وسلم يسامع أبنجي يجي مسا دا أبن دا النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقوكا شما أنا روكا والأمة سلام شما أنا روكا والأمة سلام شيني الله يجي فجيك جاي مسا إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك za mu gamsar da kai dangane da al'ummarka ba za mu yi abin da zai bata maka ba haka ubangiji ya masa alkawari kuma haka ya samu alkawarin cewa wato shaqra ahli janna rabin yan aljanna din al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam dan sauran al'ummomin da kafo duniya har zuwa kan al'ummar ta sauran kuma a rarraba musu amma rabi 50% duk al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ne za su to ubangiji yayi wannan alkawari kuma zai cika masa wannan alkawari to an Allah madauki sarki ci gaba da labarta mana abin da ya shafi annabi Ibrahim alaihi salam da yadda ya raya garin Makka ce ya rabbana ya ubangiji mu inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'i ya ubangiji lalle ni na saukar da zurriyata wato iyaliya biwadin a wani kwazazzabo ghairi zi zar'in wanda ba mai shuka ba wanda ba ba mai ƴaƴan itatuwa ba inda baitikal muharram a wajen ɗakin ka mai alfarma rabbana li yuqimu salata ya ubangiji dan su tsayar da sallah faj'al afidatan minan nas tawi ilai ya ubangiji ka sanya zukata suna karkatuwa zuwa gare shi wato ka sanya zukata na sha'awar zuma zuwa inda suke warzuqhum minas samarati kuma ka azarta su ƴaƴan itatuwa la'allahum yashkurun wala'alla ko sa yi godiya wannan addu'a ce ta biyu da annabi ibrahim a.s. ya bayan waccan addu'a da ya yi na cewa ubangiji ya raba shi shi da 'ya'yansa su bauta gumaka ya kuma roƙi allah ya sanya albalad wato karin maka ya zama gari ne amintacci to wannan ita ce addu'a ta biyu da allah maɗauki sarki ke gaya mana ya yi bayan ya ɗauki matarsa hajar ya kai ta garin makka ya tafi ya batta iska ce mai tsawo wacce insha Allah gobe za mu ji ta mu san kuma abubuwan da suke karkashin ta na fa'idodi isa ce da bukari ya kawo ta cikin littafin ta sahihi wacce take ba mu labarin yadda annabi ibrahim alaihissalam ya dauki matarsa ya kawo ta garin maka hajar ya kawo ta garin maka menene dalilin dauko ta daga ina ya dauko ta ya kawo ta me yawa kana bayan ya kawo ta ya aka yi wannan gari ya ya rayu ya haɓaka wannan abu ne da insha Allah gobe za mu ji shi daki daki sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad